وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga wata wanda yake na ɗaya wata al-muharram hijiran manzo sarasan daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a ci gaba da rayar sun littafi a tajiri da sarih da hadithin jami'u sahih littafin da babban malami a shekh ahmad bin abu latif azzabiri ya rubuta ɗaya daga cikin malaman da suke na karni na tara allah subhanahu wa ta'ala ya mushi kai da rama ya amfanar da mu duk abin da za mu karanta muna a kitab na 23 za mu ci gaba da karatu a babe na kwanne na babu albuka inda almarid na albuka inda almarid tarjama baban tana a saman hadithi na 655 duba da yanayi kenan na hadari duk lokacin da aka ga alamu na gangamuwa sai a yi ishara insha Allah sau da yawanci yan uwa da suke nesa kuma da yanayin kurama da ruwa ya rutsa mai yawanci akan samun wahala kuma wannan ne ma yasa kenan za ga karatun damuna dama yana da wannan yan watannin kenan sai a share sati biyu lokaci ba a samu ba amma da yake lokaci ne yakan yi kuma ya wuce babu buka inda almari baban da yake nuna mana halaccin yin kuka ko hukuncin yin kuka na kenan wajen mara lafiya wanda yake 'yan dubiya sai suka zo wajen mara lafiya ko kuma mai jiya sai zo wajen mara lafiya sai samu mara lafiya yana hali wanda yake na ba dama wannan din sai sa saboda tausayi na zuciyar shi sai ya motsa mushi sai dinga zubar da hawaye kaga wani lokacin mutane in sun ga mutum yana kuka a gurin mara lafiya sai a ce bari mushi kuka bari mai kuka kama ana ga yin kukan wani kamar mummunan wata ne to tausayi sai motsa a zuciyarka kaga wannan ba laifi bane kuma rahama ce kamar yadda annabi sarasa ya yabi haka nan an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala ishtaka sa'ad ibn ishtaka sa'ad ibn ubada shakwala sa'ad ibn ubada ya ka koken rashin lahiya da yake da fatahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sarasa ya zo gaishe da shi ma abdurrahman ibn auf tare da abdurrahman ibn auf wanda yana nuna halaccin yin gungu ko kuma tahiya a yi tattaki a je duba marar lafiya mazo sarasa yakan yin hakan kuma magabata an samu sukan yin gungu a lokacin da mutum bashi da lafiya su je duba shi wanda zuwa gaida marar lafiya musamman na aminan shi makusantan shi shi kadai na kara ma marar lafiya karfin gwiwa akwai cutar da mutum bai da lafiya samuwar wasu aminan shi a kusa da shi sai kara mai karfin gwiwar samun karfin jiki sama ma da shan magani saboda haka kenan abu ne mai kyau wannan a ɗanyi gungu ko kuma a haɗu ɗaya biyu a je duba marar lafiya wasu adam na biyu waƙas wa abdullahi ibn mas'udin falan ma da khala alaihi lokacin da ya shiga gunshi waje da fi ghashiyati ahli sai ya same shi yana a lokacin da iyalin shi sun zai ke mushi faƙala ƙarƙada sai ce haƙiƙa ƙarƙada ya cika ƙalu suka ce ƙarƙada ƙalu la ya rasulallah suka ce a fabakan nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin maki sallallahu alaihi wasallam sai ya yi kuka fabakan nabi sallallahu alaihi sai kuka buka shine kuka na hawaye wanda babu sauti shine bukan kenan falan mara alƙawmin buka nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutane suka ga kukan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai bakau su ma sai kuka ya kama su za ka iya samun wani ya fashe da kuka yin kukan nashi sai ya motsa zuciyarka da karya faƙala ya ce ala ta sama'una ya ce ba ku ji inna allaha lalle allah la yu'adhibu bi dam'il aini bayan azaba saboda hawayen ido wala bi huzunil qalb ko kuma damuwa bakin ciki na zuciya walakin yu'adhibu bi hadha yace sai dai kan yin azaba da wannan wa shara ila lisani ma'ana sauti na halishi aw yarhamu ko kuma allah yayi jin kai ga wanda ya zama to kenan ya faɗi kalma wadda take ta dace wa yana almayyita yu'azzabu bi dukai ahlihi alai lalle mawaci akan yi mashi azaba da kukan da iyalinsa suka yi a gare shi wannan ya nuna mana halaccin yin hawaye don nuna tausayawa ga wanda yake marar lahiya wannan ba laifi ba ne yin kuka ga maciyaci ko kuma ɗan dubiyan da ya zo ya kalli yanayin wanda bai da lahiya sai zuce shi ta karaya wannan ba laifi ba ne kuma nuni ne na tausayi da rahama wanda abin yabo ne sai kuma yi ma wanda yake mamaci kuka in har ya zamanto mamacin ya yi wasiya kamar yadda zamanin jahiliya suke yi wannan za a kama shi da wata wasiya wadda ya yi wadda take mara kyau ko kuma ya zamanto a ya yi sakon hana iyalin shi ta yadda ya bar su cikin jahilcin da ba su iya ganawa cewa wannan abin haramun ba ne to zai zamanto an mai azaba akan wannan amma in ba nan ba wala ta zirwa ziratun wuzira ukura babu ma yin haminan nuhi wal buka wa zajiri an zalik baban da yake nuna mana da yake nuna mana irin abubuwan da aka yi hani akai na yin nishin kuka da kuma yin kuka na hawaye da kuma yadda aka tsawatar akan aiwatar da haka yin kukan mutuwa haramun ne al'ummi a tsiya radiyallahu anha qala akhadha alayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda al-bai'a alla nanuha fama wafat minna imra'atun ghayra khamsin أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة مؤاذ وامرأتان أو ابنة أبي صبرة وامرأة مؤاذ وامرأة أخرى wannan babi zai mana nuni a bisa irin nau'in da aka hana na kuka aka ce hani an yi hani in ba an samu wata alama ba to kai tsaye hani yana nuni a bisa haramci ko kuma wani lokacin ya yi nuni a bisa karhanci a dukkanin lokacin da aka samu wata alama wadda take nuni a bisa cewa lalle ba wai haramcin ba ake nufi shi yasa yace ma yunha minan nuhi wal buka waz zajar an zalika da kuma tsawatarwa a duk lokacin da aka samu wani yana aikata kuka a lokacin da aka yi mutuwa to wajibi ne ga wanda suke hadirun su mushi na hayu an munka saboda yin haka na kin munkari ne al-ummi atiya radiyallahu anha qalat daga ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu atiya wadda take gwana wajen wankan gawa wadda ta shahara a bangaren wankan gawa tana daga wanda ta ma wanka biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta koyi hukuncin wankan gawa a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda nan sai ya dinga mata ishara a lokacin yima ya shi Zainab wanka kenan akwai buƙatar ya zamanto an samu matan da za ilmantar wankan gawa musamman ma irin yadda da ake zaka samu misali matan malamai ko kuma wasu makamata ka to balle yanzu da ke da kenan makarantu daban-daban na mata iya daga ilimin da la yasa'ul muslimu jahalu a samu kenan ilimin sanin yadda za a yi wankan gawa kuma yana daga hikimar karantar da mata in kana da makarantu na mata da ake karantarwa to a koya musu irin waɗannan abubuwan ba wai ka zo ka tara mata ba misali kana sa koya musu kana hawa koya musu wani larabci kana koya musu nahu kana koya musu kakale kaga tsohuwa ta shekara 60 ka ce he ka daidaita harshenta kaga zai zama to an yi biyu ita ba ka iya daidaita harshen nata ba kuma kun bata tsawon lokaci kenan akwai abubuwan da ya kamata a aikace wanda da gaugawa zai zama to ka ba su na ilimi su san yadda za su yi sallah su aqida su san abubuwa na farilloli su san abubuwan da labudda al'umma ta musulmi ya zama to an san wannan tace aqada alayna nabi sallallahu alaihi wasallam bai'a manzala sallallahu ya riki yarjejeniya da mu inda albai'a a lokacin cappa da suka zo yi ma manzala sallallahu mubaya wannan yana nuna addinin musulunci na maza ne da mata gabaki daya yanda manzala sallallahu alaihi yayi mubaya da maza bai uni ala lan tushriku billahi shay'an haka adam sara sai riki mubaya da waɗanda suke mata sai dai mubaya maza ta sha bamban da mata wajen aiki amma wajen magana da umarni kusan duk abu guda ne wajen aiki mu baya ta maza nan sa sai kai shimfiɗa hannu sai su zo su dinga ɗora hannunsu alamar cappa amma in mata sun zo sai dai riƙe mu baya su ta hanyar gaya musu sharuɗa ɗin yana ce Allah inni la usafihun nisa ba na musafaha da mata to kaga shugaba na al'umma gabaki ɗaya sayyidu walad adam sallallahu alaihi wasallam sannan kuma uba na al'umma gabaki ɗaya bangaren addini millata abikum ibrahim amma tare da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ragowar mata a guranan salasan ba ɗaya ba suke koda muharramai ne annabi salasa wasu malaman suka ce babu haramci tsakankanin babu kenan ajnabiyanci tsakanin shi da dukkanin sauran mata saboda haka tare da haka amma annabi salasa bai musafaha kaga shine annabin al'ummai amma nan sarasan baya musafaha da mata ma'ana yin hannu da hannu da mata saboda haka haramun ne shi kuma haramci ba ce mai yake banciwa da tsewa ne karka zo kai ne shugaban ma'aikata ka dinga camfewa da matan mutane la an yata ala fi ra'si adukum bi mithli da khairul law min an yamassa mara abdullahi ta'ala ko kuma kai shugaba ne ka zo ka dinga gaisa da matan mutane an ga shugabanni da yawa ya ce ma tilas sai ka gaisa da matan mutane kaga ai da koi da yawa wasu ma shugabannin ba na musulmi bane amma za ka samu ba su gaisa da mata ko ba abin da ake yi ka gani ba abin da ake ai ba ce ba dole dole he ka gaisa da mace akwai abin da gwargwadon musulmi in ya shiga ne fattakullaha mastata'tu akhadha alaina annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin caffa Allah na nuha kan me nishi na mutuwa kukan mutuwa kaga wannan hatta da mubai'a da manzo Allah sallallahu zai da wanda suke mata sai da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawarin cewa Allah na nuha kan me kuka wanda yake na mutuwa saboda haka anniyaha inda almayyit wannan yana daga al'umurul jahiliya shi yasa manzo Allah sai ce arba'un fi ummati min umuril jahiliya la yatrukuhunna abubuwa guda hudu cikin al'umma ta yana daga al'amurra na jahiliya wanda al'umma ba su iya su bar wannan daga ci annabi sallallahu sai ce wanne hatu alal mayyit da kuma kuka na mutuwa shi yasa zaka ga haka ake tun wancan lokacin kuma har yau zaka ga gurin da ke da jahilci yayi katutu zaka ga ana yin wannan saboda haka kenan yana daga cikin umurul jahiliya wanda kuma har yanzu wasu mutanen da ya zama akwai kingin jahilta addini suna irin wannan abu amma wafat min nan ra'atun ghayra khamsi tace ba samu matar da ta cika wannan a cikin matan da muka yi chaffa adadin matan suna da yawan da suka yi mubaya'a amma ba samu waɗanda suka cika wannan alƙawalin ba na ba za su kuka mutuwa ba ghairu khamsi tace he mata guda biyar wannan yana nuna ma fadalan waɗannan matan guda biyar da za a ambata maka ummu sulaim akwai ummu sulaim mahaifiyar Anas bin Malik wanda mashahuriya ce tana daga waɗanda suka caccaga addinin musulunci kuma suka yada addinin musulunci da'iya ce islamiyya tunda kana samun a cikin mata da kwai da'iya ila alkhair mace wadda take kira zuwa ga alkhairi wanda in dai tana anguwa to alkhairi yana anguwa akwai mata mai albarka a in dai tana anguwa to da wahala kaga saki yana yawa anguwai za ta shiga ta huta duk inda ta ji matsala tana ma mata nasiha in ta ji ce an samu sabani ta kira waccan waccan ta yi fushi ta yi tattaki ita za ta je ta maido ta dinkan mijin matan ma ya je biko za ta nemi izini ta je ta daidaita ta ta maido ta ita za ta yi nasiha ga kaza in ta ji wancan ba su shiri za ta sasanta su waccan tana da raunin addini za ta daidaita ta akan wannan akwai kuma wanda zamanta anguwa bala'i ne za ta shiga ta fita duk wata wutar da ta kunnuto akwai hannunta a ciki duk inda gaga wani kyallin wuta to ba a rasa ta ci in wata ta yi fushi ko aka saki wata in ka bibiya ka bibiya sai ka samu ciya wutar daga gidanta ta fita duk wata gobara da za ta tashi to kawai daga murhunta aka kwantaro ta mata anguwa ba su kukuta ba mazaje ba su kukuta ba wancan bai haka duk ta kullacen ta kullacen ta zama hammalatul hatab Allah kare mu to kaga kenan irin wannan da akwai ba a watan mace ta zama daga cikin wancan jalibi um musulun akwai um musulun wadda ta dinga tallata addinin musulunci tun kafin hijira tana daga mata wanda suke na da ansar wanda aisha ta yabi kuma mata ansar sanannen abu ne ni'matul nisa wa nisa'ul ansar lam yamna'ahunna al-haya'u min an yatafaqqahna fi din aisha tace san barka madalla da mata matan madina kan inda ake yaban mace abu daga ce zama ilimi saboda duk inda ke da ilimi na addini cikakke to zaka ga ana samun nutsuwa da kamala da kuma abin nan ta ce lam yamna ahunna alhaya min an yatafaqaha fi din kumya bata iya hana su fahimtar addini ba kaga akwai macen da batta jin kumyar ta je ta tsaye rawa batta jin kumyar ta huta ba hijabi batta jin kumyar ta huta ba niqabi amma tana jin kumyar ta je ta koyi arwalla ko sallah ko a koya mata fatiha wadda sallah ba za ta yi ba dole sai da fatiha sai ta dinga girman kan ba za ta je makaranta ba saboda ne ba ta iya ba alhamdu wai kar ta je a dinga hawa koya mata alhamdu ba ta je mata yi kaza amma ba ba ta da kumiya ta fita mutafarrisha ta fita da kaza duk wannan ba ta je kumiya to Aisha ta yi matan Madina ka wannan to Ummu Sulaim tana daga cikin wannan wa Ummul Ala da kuma Ummul Ala wanda ita ma wanda ke ya wuce a baya wa ibnat Abi Sabra da kuma ibnat Abi Sabra wace ce imra'atu Mu'az matan Mu'az rashin sanin wace ce ba zai cutar ba saboda sahabiya ce dama kuma ko matan da ba sahabbai ba ma zaka ga yawanci illan mata bangaren hadisi mafi yawa shahala saboda to ita a gida take na fi biyu tukunna wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatul ula da wahala su kaga suna ta yawo shi yasa aka ce ma a mata kaga a sahabbai akwai malamai mata a tabiyai akwai wanda suke mata amma ai ba su bulaguro daga can ta tashi ta je can gurin wa'azi la halli limar'atin an tusafira yawmin wa layla illa ma azima harami to bin su tashi kin tashi daga da magaram kin tahiya mai yawon wa'azi ke da wasu ɗan ɗaliban ki guda uku mata kun yi gungu ina muharramin ka gani babu in ba za ki tai sai dai ki samu mijinki ko ɗanki ko wanki shaƙiƙi ko ɗan wanki shaƙiƙi ku tashi ku tai can gurin to kaga ko ko ku tai da babanki ki yi wa'azi amma magabata kaga ba a same su ba su tashi inda suke koya karatunsu suna gida wa'i za su altumuhunna mutum fasa aluhunna min wara'i hijab shi yasa waɗannan mafi yawa wanda suke fuqahaul madina sab'a zaka ga yawancin su duk daliban Aisha ne amma sukan zawa da labure da sitira da shamaki tsakani in ke malama ce kin tumba tsabalihi bane amma masu daukan karatu ya su zama wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab kaga mata mun zalla su sa wanda Allah ya ce azwaju ummahatu in aka je daukan karatu wajen su iyayen mu'minai wanda kaga haramun ne fa arme su amma da labule da shamaki ake koyon karatu wajensu to kaga amma mace ki tashi daga gari kaza bicci can bicci jaha kaza bicci jaha kaza kina yawon wa'azi kaga dole da kwai da kwai sake cikin wani wa imra'atani da kuma wasu mata guda biyu a imra'atu abi sabra ko kuma imra'atu abi sabra wa imra'atu mu'adh da kuma matan mu'adh wa imra'atu ukhra da wata matar ta daban tace waɗannan guda biyar din su ne aka samu sun cika wannan chapter wannan yana nuna maka raunin da mata suke da shi a bangaren abin da ya shafi addini kenan rauni wanda yake tattare da mata a wannan janibi mafi yawa zaka ga mata ma'abuta rauni ne illa man rahimallah amma yawanci zaka ga da akwai wannan ruwan babu mata ya ƙaure za ƙamarin jaraza ruwan shi kenan da ya riga zuwa inda ya riga don shi ke nan na a buɗe ɗanki sannan ta ne da babu mata ya ƙaure za ƙamar janaza ɗaya shi ke nan mata ya ƙaure za ƙama lil janaza nan ne ko mata ya ƙaudu wane lokaci ne mutum zai zauna idan kama da janaza in ya tsaya ma gawa a lokacin da gawa ta zo hucewa sai ka tashi ka tsaya ko kuma lokacin da kuka kawo gawa makwantai kuna tsaitsaye to wani lokaci ne kuma yake halitta zaman zo mutum ya zauna an amir ibn rabi'a radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala nam ha majuwa babu ya mun janaza ba to shi kenan mumkin ya zama bambancin tarjamar ne bara a karanta shi an amir ibn rabi'a radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum janazatan fa lam yakun mashiyan ma'aha falyakum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tuda'a min qabli an tukhallifahu daga amir ibn rabi'a Allah kare da gare shi annabi nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum janaza idan ɗayan ku ya gagawa an zo hucewa da ita fa'ilam ya kuma shiyar ma'aha in har ba tare da ita bane yake tahiya fare kuma ya tashi ya tsaye hatta yi khallifaha har sai ya zama ya ba ta baya autu khallifahu ko kuma in huciya ne ake da ita kenan an huce da ita ko dai ya zama to a suna tsaye sai tashi ya tsaya kenan yana tahiya sai ya huce ko kuma ya zama to kenan gawal an huce da ita shi kuma yana tsaye autuza ko kuma a kuna makwantai ne a tsaye to ma za ka zauna an shiga sai ka tsaya tsaye sai lokacin da tuza aka ajiye ta to a lokacin kuma ya halitta ta tsaya kafin lokacin tashi a mata addu'a ya yi an to khalifa ko kuma ta bashi baya wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi a janaiz babul qiyam janaza baban da yake nuna hukuncin tsayuwa lokacin da aka zo da gawa malamai sun tattauna dangane da menene hukuncin tsaya ma gawa lokacin da ta zo hucewa ko kuma lokacin da aka kasa cikin kabari wasu suna ga cewa hadisin tsayuwa mansuhi ne da hadisi na sayyidina ali Allah ƙara yarda a gare shi wanda ya ce an yi umarni sannan kuma daga baya annabi sallallahu sai zaman to ya zauna shi yasa alqadi iyab Allah ya shi da rama yace tsaya ma gawa wannan mansuhi ne amma imamu nawawi yace a a cewa mansuhi ne lalle da akwai nazari a karkashin wannan ya ce ma dama dai hadisin za a iya haɗa tsakankaninsu to babu da awa ta annasu duk lokacin da hadisai guda biyu suka zo su ɗaya yana nuni a fusayi ɗaya yana nuni a fusahani sai ake ga kuma hadisan nan akwai fuskar da za a haɗa tsakankaninsu to kenan babe na jam'i shine aula akan nasu saboda in aka haɗa tsakaninsu kaga duk an yi aiki da hadisan guda biyu kuma dama asali sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali kenan shine yin at-ta'assi shi yasa imam an-nawawi yace lalle da akwai sace kenan cikin wannan saboda haka abin da yafi shine hada tsakankanin hadisan guda biyu matsarin hada tsakanin hadisan guda biyu zai shi yasa mazhabin wanda suka tafi akan hada tsakankanin hadisan guda biyu shine abin da yake cewa kenan mutum ya zauna halaka ne amma ya tashi tsaya kuma mustahabbi ne saboda haka aka zo da ita ka tashi ka tsaya wannan abu ne mai kyau kana da lada in kuma ka zauna to kuma halaka ne zama kaga kenan hadisan guda biyu sun haɗu sabanin yanda irin su imamu shirazi ya tafi daga cikin mazhabi na shafi'iyya akan cewa a mutum ya zauna shine yafi mutum ya tsaya afun shine yafi amma irin su ibnu majishun irin su ibnu habib daga malikiya su kuma sun tafi akan mustahabbi ne tashi ka tsaya saboda haka ka tashi ka tsaya shine abin da kenan a lokacin da gawa ta zo hucewa in mutum ya tashi ya tsaya wannan kenan mustahabbi ne in kuma ya zauna bai tsaya ba wannan ya halitta a lokacin da aka zo da gawa kuna cikin makwantai kenan in za ka zauna to sai ka bari an ajiye gawa kuma sai ka zauna in ka haka shi wa mustahabbi ne in ko kuka tabbata tsaye har aka ajiye ta to kuma wannan babu ne wanda yake na halacci sai dai fa a lokacin da za a mata addu'a to lokacin kuma za ku tashi ne a tsaya saboda umarni kenan na saboda kenan karantarwa ta alkur'ani hatta tu khalifahu aw yukhalifa babu man qama li janazati yahudiyyin sai kuma hukuncin wanda ya tsaya a lokacin da aka zo da gawa ta wanda yake bai yahudi gawa ce za a fice da ita ba ta musulmi ba sai mutum ya tashi ya tsaya wannan tunda wancan gawa wanda take ta musulmi to ta wanda yake bai yahudi ba an abi hurairah radiyallahu anhu annahu akhadha bi yadi marwan wa huma fi janaza wa huma fi janaza فجلس قبل أن توضع فجاء أبو صعير فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صدقا دقى أبو هريرة ألا قال الرأى قريشي أنه أخذ بيد مروان أبو هريرة يا كام هنم مروان بن حكم وهما في جنازة أبو هريرة دا مروان dukkan su suna a halarta wata jana'iza wannan yana karantar da mu cewa shugabanni na al'umma shugaba na gabaki daya ko shugaba wanda yake wakiltar wani al'amari na al'umma ana son ya dinga musharaka da cuɗanya da al'umma ɗin a cikin damuwarsu da kuma ni'imarsu da kuma jin daɗinsu kaga marwan a matsayin shi na wanda yake khalifa sai zamanto kenan ya halarci wannan jana'iza sai dina abu hurairar allah ƙare da gare sai kama hannun shi suka zauna fajarasa qabla an tuta sai suka zauna kafin ajiye gawa faja abu sa'idin radiyallahu anhu sai abu sa'idin kudiri sa'ad bin sinan Allah ƙara yarda a gare shi sai zo fa akhadha bi yadi marwan sai kama hannun marwan fa qala sai ce mushi kum tashi ka tsaya kum tashi ka tsaya wannan yana nuna mana irin yadda kenan a karan tsakanin su kowa ke tsayuwa a sababin abin da ya sani kaga da abu hurera radiyallahu ta'ala anhu da abu sa'id al-khudri duk waɗannan tsarikun juna ne a babai na ilimi saboda dukkan su suna daga cikin al-mukthiruna guda bakwai al-mukthiruna guda bakwai sahabbai guda bakwai wanda su ne suke da fifiko a bangaren ruwaya ta hadisi wanda ruwaya hadisan su sai dai sama da dubu hadisan da suka samu a hannu musamman cikin musnad na baqiyatu bin baqiyatu bin makhlaf kenan su waɗannan su suke da toriya a kan sauran sahabbai hadisinsu bai kasa da dubu ba su ne kamar wane da wane sahabban da suke muktiruna guda bakwai na? na? sai ka ɗaga sau da ƙarar ruwa na? aisha ha? abu hurairu نعم عائشة أبو هريرة ها أنس ai ya kamata a ce shafi'i abdullahi ibn abbas Mhm. aisha anas abdullahi ibn umar ibn abbas abdullahi jabir abu sa'id al-khudri go kenan su su bakwai wa nukthiruna min riwayat al-athar قال ابو هريره يليه ابن عمر وانس والبارك الخدري وجابر وزوجة النبي kenan su su bakwai wanda sun ci wannan to kaga nan da abu huraira da kuma anas da kuma abu sa'id al-khudri abu huraira sai kama hannun khalifa marwan bin hakan sai ta zauna amma abu sa'id al-khudri yana zawa shi kuma sai kama hannun marwan shi kuma sai ya tsaye da shi shi kuma sai tsaye da shi sau da haka faja abu sa'id fa aka zabe da marwan fa kara um sai ce mai tashi fa wallahi laqad alima hada nan gurin karkace ah to ai gashi nan gurin shugaba ne kuma hallau ya zo baro baro da bambanci da nasiha da amru bil ma'ruf kaga wannan wani abu ne na amru bil ma'ruf wasu malaman suka ce kenan bangaren amru bil ma'ruf kar a yi ma shugaba ko da hamili ne amma janibi na nasiha a gyara ayi kaza ayi kaza abin da yake da alaka da amma to shi kuma wannan kenan an yi sai zaman to ka keɓance shi ko kuma yanzu wasu kuma suka ce a'a ai a gaban shi ne mushi dama kuma ce a kare wanda zai nasiha ga ma'abucin shugabanci ya mushi inda matsala a ce misali mun zo gidan shugaba kuma duk ga munan gurin da wasu gungu muka zo ai gurin shi muka zo matsala ce mu haɗu wani guri ai gurin shi ne mu da shi ne ba ɗaya bai ke da misali ya ji kawai a rediyo ba ɗaya bai ke kawai he ya ji ni a mumbari sai mun haɗa a mumbari kaga sai mun haɗa a mumbari yana iya kin ɗauka saboda ni zai ga fallasa ce zai ga kana da dama zai ga kaza kaza saboda haka kenan ba a tsaka biri marwan fa qala qum sai ce tashi ka tsaya fa wallahi laqad alima hada yace wallahi wannan ya sani annan nabi sallallahu alaihi wasallam hana an zalika annam sallallahu ya hane mu فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صدقة سيدنا أبو هريرة قريبا صدقة يا gaskiya ina sane da wannan hadisi to a nan gurin ya aka sai na abu hurera ya ce ina sana kuma ya kama shi suka samu ya aka abu hurera na tunda sai abu sa'idu ya ce ai shi da kai shi abu hurera tunda marwa da zai mamaki abu hurera ya kama na mun zamna kuma hatta abu sa'id ya kama na kuma ya ce mun tashi fa sai ce ha na'am saboda ba wajibi bane ko kenan ihtimalin cewa ba wajibi bane haka na in mun tsaya akan wancan baban na halaccin mi kenan tsayuwa ko kuma zama tunda ba kofar akwai akwai yalwa a ciki shi yasa za ka la an shigo wani yana zamana wani kuma yana tsaye kaga wasu a zamana wasu a tsaye in za ka iya gajiya to kaga kana iya zama amma inda za a yi addu'a kuma duk sai ku tashi sau da annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda abu dawud ya fitar ta tashi kenan su tsaya sallallahu alaihi wasallam sai kuma mi menene hikimar da ta sa haka na abu hurairah yana sana kuma ya ce saboda ba wajibi bane kenan akwai yalwa ko ka zama ko ka tsaya Majuwa? Ba? Majuwa sai ka yi da ƙarfar ba ta musulmi ba ce ba ta musulmi ba ce ya ce saboda ta musulmi wannan hawa makwarsai da yake aiki hadisan biyu ne a yi suka haɗu da na tsayuwa da kuma na behudan yana ƙasa na kawo behudan yana ƙasa a mazahabin shi kenan shi a mazahabin abu huraira kenan zaman yake ga shi ne yi na ko kuma yana ya tafi a kan shafewa tsayuwar cewa kenan hadithu wancan mansuki ne kamar yadda sai na abu huraira ce mun tsaya kuma sai na ali ya ce mun tsaya kuma sannan sai muka zauna shi yasa wasu suka ce kenan ya nuna tsayuwa mansukiya ce zama shine ƙarshen al'amari sai aka ce kuma a ai hadisan guda biyu kansu yana iya gamuwa to wanda kansu yana iya gamuwa kaga haɗa tsakankani shine ne akan annasu sai in an gaza gama tsakankanin hadisi guda biyu misali hadisai ne biyu suka zo ake ga akwai cin karo a tsakani to sai a leƙa ga shin za su iya haɗuwa tunda in kaga cin karo to daga mu ne misali ya ne ɗan uwana kenan ƙaramin ustaz babu yadda za kenan dole za iya samu cin karo amma ya nuna magana da sauto daga bakin manzalar guda biyu kuma a samu cin karo a ba za a samu cin karo ba kenan cin karon sai dai ya faru daga mustahi to in kwani a wuri na an samu cin karo kai kuma kana iya haɗa tsakankanin kaga kenan in tsakanin su ya haɗu shine aula an yi aiki da jihar san guda biyu mun gaza haɗa tsakanin su mu ne muka gaza haɗa ba wai ba su iya haɗuwa bane ba to nan kuma sai a koma a leƙa a gani wanne ne aka fara faɗi wanne ne na baya wannan kuma an san tarihi kenan sai a ce wannan shine maganar farko wannan kuma shine na ƙarshe to kuma sai a rinjayar da na baya akan wanda yake na farko hakanan ya gagara to kuma sai a koma kenan zuwa ga tarjihi wace hanya za a bi a rinjayar da wanne ne rajihi a ciki shi kuma fuskokin tarjihi sun kusa ɗari ba a iya rinjayarsuwa ba shi kenan sai a yi tawakkufi ƙarshe kenan amma a ce ma ga wani dalilin da an rasa yadda za a yi da shi kawai an yi tawakkufi a kai abu ne wanda yake shi kuma mai wahala saboda fuskokin tarjihin suna da yawa فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صدقة sai sayyidina abu hurairah Allah kare da gare shi sai ce sadaka lalle abu sa'id da kuduri Allah kare da gare shi sadaka yayi gaskiya wannan dangane da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam zamu ga ba su da wani mushkila saboda kyakkyawan manufansu da kuma tabbatuwansu kaga ba samu ba sabani balantana ya bayi zuwa ga kenan cin mutunci juna ko kuma wani abu wanda yake makamancin haka haka nan kuma ake buƙatar al'umma ta musulmi a duk lokacin da zai zamanto an samu saɓani wancan malamin yana ga kaza wancan yana ga kaza to wannan samun saɓanin na fahimta kar ya bayi zuwa ga guje ma juna aibanta juna nafarawa ga juna yaushe za mu ci nasara a lokacin da makiya suka mana suka mamaye mu a lokacin da ke da aƙidu marasa kyau ya za mu dawo kuma gidan sunna muna da matsala matsotsanmu ɗaya makarantarmu ɗaya na yarda da wancan ka yarda da wancan ban yarda da kaza ba ka yarda da kaza kawai saboda wani saɓani na manhaji ina ga kaza kana ga kaza wanda magabata ma sun samu wannan saɓani kuma sai ya bayi in ci mutuncinka ko in aibanta ka ko in badda ka ko in fassaka ka ko in ma shari ko in ma kaza to da haka yaushe za mu ci nasara kuma ya zami da waɗanda su kuma ba su gane ba ya za mu gane da su kaga wannan kuskure ne kenan shi yasa sabai na manzana sallallahu iri-irin abubuwan da ba wajibi ba abubuwan da akwai fahimta a karkashin su to ba a so mu tsuke abu wanda yake mai fadi an jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu qala marra bin marra bina janazatun wata gawa ta fice mu fa qama laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzana sallallahu alaihi tashi ya tsaya wa kumna take mu ma sai muka tashi muka tsaya saboda asali kawai ta aski na karka da lokacin rasul uswatul hasana su sahabbai duk abin da manzana sassa yayi ko aka ce musu manzana sassa ya aikata ba su tambaya shin umarnin da yayi umarni ne na wajibi ko umarni ne na mustahabbanci ko umar ya ga janar sa ya hana ba su ce su wani hani ne hanin haramci ko hanin karhanci ko kuma hanin kaza a su kawai kai tsaye laƙar kana na kun fi rasulullahi uswatul hasana ko yi kyakkyawa annabi sallallahu alaihi ya aikata shi kenan kare wa ma sa anhu min hadithin fadin bi amma mu zo muna a to ai umarnin ma da kai umarni na kaza ai sunnan ma wata tahi wata sai dai ba ya tabbata ba sunnan da aka yi ka dauka mafi karamcin da sunna in ka aikata ta za ta kai ka aljanna ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. saboda haka asali ahlus sunna babu zance zo inda aka ce mai annabi sarasa ya ce kaza ka dinga zancen to yaya in dai abin ba wajibi bane kawai ba ma haina yi ba in dai abin kaza a kawai kai saboda haka sabai suna ga annabi sarasa ya sake da yake fa kunna ya rasulullahi ya muka ce ya maki innaha janazatu yahudi gawa ce hoton bai yahudi fa kana yace idan ra'aytum janaza faqumu duk lokacin da kuka ga jana'iza hukumu ku tashi kusa kaga kenan wannan sai ke nuna ko da ma gawar ba ta musulmi ba menene yasa za a tsaya saboda razani jin tsoron Allah girmama lamarin mutuwa saboda mutuwa wa'azi ce kenan tsayuwa tsayuwa ce ta firgici tsayuwa ce ta ganin girman ubangiji subhanahu wataala wanda shine khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum hasanu amala amma ba wai tsayawar da ake dan ita gawar ba inda dan gawar ce da ba tsaya ma ba gawar bai rude saboda la karama talabu amma ka ga yanan kansa ya tashi tsaya kenan tsayuwar da ake ba don wannan ba asali ma mutum yana da rai ma ya zo shi a tashi a tsaya baya halitta balantana kuma bayan ya mutu balantana kuma gawa ta wanda yake bai hudu saboda haka kenan kauli rajihi dangane da wannan ga wanda suka hada tsakankanin hadisan shine cewa akwai halaccin kai zaman ka in kuma ka tashi ka tsaya ka aikata wani abu wanda yake mustahabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan amma tsayuwar ba wajibi bane sannan kuma ba yin zaman mutum bai zaman to ya aikata laifi ba ga wanda suka tsaye akan annasu su kuma kenan sun tafi akan akhirul amrayni karshen al'amuran manzara su san guda biyu tsakanin tsayuwa da rashin tsayuwa kenan hadisi wancan na sayyidina na ali wanda imam muslim ya fitar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya muka tsaya ya zauna ko muka zauna babu hamalin rijalil janaza duna nisa wannan babu kenan wannan ya nuna mana akwai yalwa shi yasa zaka ga za a zo wucewa da gawa sai ka ga wasu sun tsaya wasu sun zauna in ka ce mushi mai sai ce maka ai tsayuwar mansukiya ce wani kuma sai ka ga ya tashi wani kuma sai ka ga kenan ya tashi ya tsaya in ka ce mai sai ce a ai manzana sassan ya tsaya kuma ya zauna duka biyu yayi saboda haka zaman shi ya nuna tsayuwar ba wajibi ba ce ba tsayuwar shi kuma ta nuna cewa mustahabbi ne a tashi a tsaya kaga shi kenan babu wani mushkila duk inda ka ga rikici da tashi hankali to dama akwai karamcin sani shi ne yake kawowa rikici amma ka karanta na karanta ka zo makaranta an gaya ma an hodi malamin da ya ce ma kaza ne ya gaya ma hujja to me matsala ka san na wancan ya san naka shi kenan babu wani matsala ciki babu hamlar rijalin janaza dole nisa sannan kuma yana nuna ahalin dimma da kuma waɗanda suke zaune na wanda ba musulmi ba akwai halaccin a gari na musulmi su ɗauki gawarsu su yi tattaki su kai ta makabarta da za su binne ta wasu sai dai kar su bayyana da sha'a'ir na addinin kar su ɗaga furuwa ko kuma misali su sa kiɗi ko waka da suke ko kuma taɓi ko baƙaƙen kaya ko kaza wannan fa a daula wadda take ta musulunci na na نعم zababa eh tarjama ce ya zaman doke na an dauko wance hadisi ina ga da kai tarjama da anaku aka yi go hadisin ne ya kawo na wannan eh hadisin ne ya shigo cikin na wancan na abin yana na sayyidina Abu Hurairah imam al-bukhari ya maimaita shi a babu man tabi'a janaza fala ya qawda hatta tudau amma na kibar rijali kenan a dokule ko da ma kuma wane ne kaga tunda aka ce sai kama shi sai suka zauna kaga yana nuna halaccin zaman da kuma tsayuwa ga gawa duk da nan gurin an keɓance a makwatsai ne na wanda suke musulmi sau da haka kenan yana da alaƙa da waccan tarjama wadda ta gabata shi yasa sai kawo wannan kuma karkashin da shi babu amalin rajalin janaza dunin nisa daukan gawa ga maza banda mata bai daga abubuwan da ya halitta ga mata raka gawa da kuma daukan gawa annabi sallallahu alaihi ya yi hani kenan a gare saboda rauni na mata mutuwa kuma lamari ne na kare zuciya shi yasa aka hana mata irin wannan inda za a ce misali har mata a shar'anta to kaga su mafi yawan abuwa za ka ga kamar biki ne kuma dole sai an samu mukhalafat yaya yanzu nan gurin mata ne da sabaya nan sara sai ya karɓi mubaya'a amma ta ce duk a wannan tsarin matan da suka yi mubaya'a ba samu wanda suka cika yarjejeniya da suka yi sai guda biyar da ciki wanda kuma a gehe ɗaya shi wancan hadisin dai yana nuna mana mazhabi na ahlus sunna wal jama'a aikata kabira daga kaba'ir dhunub baya fitar da mutum daga da'ira ta wanda suke masu imani kaga kukan mutuwa yana daga umurin jahiliya kuma mafi yawan waɗancan matan da sun aikata illa kawai waɗannan da aka samu da su aikata ba amma na bai hudda su ba daga babansu na matsayin da gare su saboda su ba masumai ba ne ba باب عمل رجال الجنازة دون النساء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنس ولو سمعه لسئق daga Abu Sa'id Sa'ad ibn Sinan al-Qudri Allah kare da gare shi ya ce manzo sarasa ya ce idawudi atul janaza a lokacin da aka ajiye gawa aka mata sallah wa tamala har rijalu mazaje suka dauke ta ala ana ɗin absaka waɗansu kaga cewa wa tamala har rijalu mazaje suka dauke ta daga nan ne istinbatin kenan masu daukan gawa maza ba mata ba sannan kuma ala ana ɗin da wannan ne shek nasu ji albani ya ce kaga yana daga bid'a da ta faru bid'a daukan gawa a saman mota ko sama ambulance ko abin sau da asali a wancan lokacin ma ai akwai amalanke akwai darbuka akwai abubuwan da ake ɗauka amma a wancan lokacin ba a ɗora gawa tare da kuma wasu suka raka gawa a saman abin hawa a saman raƙumma ko kuma saman abin amma ita gawa duk daga abin hawa kenan akan ɗaukanta ne aka faɗa rashin ɗaukanta a mota ɗaukanta a mota kaga zai bayu zuwa ga rashin razani in ya zama to a kafaɗa ne ana sauri aka ɗauko ta sai kaga kawai an zo kwarab ana ta yi a ɗauko a kafaɗa yi ada bai na ana tsirra jari wannan ya karɓa ya gajiya mai kama wancan wannan kana ji a zuciya ka yanzu wannan wane wannan da yake taka mota yake taka kaza yake kaza yanzu gashi shine a saman makara a cikin kaza ake baki bakin shi a kafaɗan mazaje kaga zuciyarka za ta kaya za ka risina kuma zai zama toka tuna mutuwa zai zama toka mai da lamarinka sau da yanzu kana halartarwa da wani ne wataran wani ne kuma duk wanda zai ji wannan tahiyar ya hoto gawar kan tsaye nisa kaga mutane da yawa sun ganta sun rasa amma a mota ba da ka ji karan mota ka amma ka ce ka hoto tuni an tafi to kaga kenan sai ce ɗaukar ta aka haɗa saboda wancan lokacin da akwai abubuwan hawa amma ba a ɗora ta a saman abin hawa kenan shi ya nuna abin da ya yi sunna a ɗauke ta aka faɗa kuma aikata sunna albarka ce a tsairi duk inda zai zamanto an aiwatar da koyi da manzana sassa a cikin albarka ce alkhairi ne sunna zai iya jayewa ubangiji subhanahu wataala musabbabin wannan koyin da aka yi da sunna Allah ya yi rahama ga wannan mutumin Allah ya ba ku ceton wannan mutumin to kaga kullum a yi ƙoƙarin kwatanta sunna ci shi ne shi yasa iya daga aiki na du'a Allah ta ga musu da alkhairi irin ƙarfin halin da suka yi musamman irin su shakna su da albani kaga kitab ahkamul jana'iz wa bid'a da wahala ka ga malamai wanda suke du'a ba ce sai kaga suna da rubuce rubuce akan bid'o'i na gawa da kuma tahdiri akan wannan so da tsin dadewa bid'o'i da yawa sun shiga saboda lamarin mutuwa abu ne na kare za ka ga akwai kare zuciya to su kuma masu aikata bid'o'i suna amfani da lokacin da suka sa suka kare kawai sai su yi amfani sai su turo muku wani abu wanda yake na gaba to kaga wannan yana daga cikin wa kama da harjal ala anaqihim fa ya kana salihatan in nagartacciya ce kala sai ta dinga cewa qaddimuni qaddimuni ko gaggauta da ni ku gabatar da ni ku gabatar da ni wannan magana za ta ringa faɗi ta yadda mu ba mu ji saboda tuntuni shi yana a alamin barza mun kuma muna a alamin duniya kaga yanzu mu bayan da za mu ji abin da shege amma fa yana faɗi yana cewa kaddimu ni kaddimu saboda daga lokacin da mala'iku suka zo karɓar ranmu in kai dama dan aljanna ne tun daga ranar ma ka sani tun daga ranar ma ka sani saboda ai kaga suna sauka ta tanazzaru alaihimul mala'ika Allah ta khafu wa la tahzanu sai sun maka wannan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma ku rubu bishara aljanna wanda wanda ake muku alƙawarin ta kenan za ku ji adini shine nasihar da kenan malami ya gabatar mana Allah saka da alkhairi kaga wannan daga ciki wani malami yace a ranan da mutum ya zo duniya kaga a ranar yana faɗawa da kuka saboda harbin da shaitani yake mishi a lokacin kuma mata suna huda alama an aihu kenan an sabka lafiya yaro yana kururuta kuka ita dama in gozo ma nan ne daga guraren da ake karɓar ke da mace kaga ita tana ji yaro ya faɗo ya kwalla kuka kawai sai ta ka kuɗa sai ta kyara kaga haka al'ada ta gudana duk ungozoma da ta cancanci ungozoma ce ana sakowa kawai sai buɗa uwa ma da ta ji kukan yaro sai kaga tana murmushi duk wannan raɗaɗin da wahalar dawa duka yanzu kuma shi ke da murmushi za ta tuni hana da abin nan kuma ya shiga to sai ake so radda za ka bar duniya kuma sai zamanto su mutanen suna kuka kai kuma kana dariya kana ce a ƙaddimu ni ƙaddimu ni masoya da aminai suna kuka saboda ba su san ba ai menene mu haƙiƙanin makomaka kai ba ka sani inda a ce mun san gashi kai dan aljanna ne ai biki ma zani mutum ya mutu ya muka fata aljanna ai biki ma zani daɗi ma za shi saboda ai ƙarshen dai jarabawa ne ƙarshen tuka-tuka ai ƙarshen tuka-tuka ne jarabawan nan to kaga da biki zami amma me yasa muke kuka muna damuwa muna bakin ciki lalle da kai bakin cikin rabuwa da kai inna lillahi ya ibrahim la mahzunun akwai bakin cikin rabuwa da masoya to amma fa akwai ta damuwa da muke da na rashin tabbas da halin da ka shiga da inda mun san cewa tabbas tabbas aljanna ce to daɗin da za mu shi da abin nan zai sama mai farin ci ba mu yi abin nan ba sau da haka kenan ƙarfe muni ƙarfe muni zai ringa cewa ku gabatar da ni ku gabatar da ni ku gaggauta da ni shi yasa ake so kenan da zarar mutum ya mutu asirin ubil janaza a gaggauta daga bai kare salihan fasarun tuqaddimuna wa in kana ghayr zalik fasharun tad'unahu arqa bikum sai dai in ya zamanto da akwai wani dalilin da zai iya sanya ta'khiri menene dalilin da zai iya sanya ta'khiri adadin mutanen yanzu kaɗan ne wanda za su gyara shi babu cikakkun waɗanda aka ga masu wannan an wanga an wanga aka ga kai abin nan wasu malam babba ne ya zo da babban riga tun da marice da ma ya baje ta yana jin carbin shi jira ke kawai shi shi da aka wanga aka ce ta ganka ya ce to a dai jira zuwa lokaci kaza shi kuma jiran da kwai waɗanda a ce so su zo ko waɗancan su jamalmala to kagan ana ga cewa haka nan ne kaga wani dalili ne ko kuma da dare ne mutane kaɗan ne amma mutum ne ya mutu da dare kuma akwai majalisun tafsirin da ɗaliban ilimi suke halarta kusa da gurin ɗaliban nan suka watsa gogoniya kai kawai a kawo maka gawa a masa sallah a majalisar tafiya da jiya gudun amma a watsa dandazon ɗalibai sun kai dubu ko sun kai ɗari kaza ɗaliban ilimi kawai a kawo a cincime ka ajiye ka sai da sahi kawai wani ɗan kasuwa can wani ya biyo wani bai ma san ba mai ake karantawa dai ya zo da wasu legogi da wannan duk mutane da sun sahiya su ka ganin gurin ba a faɗa ba abin saboda haka kenan inda kwai wannan ana iya a jinkirta saboda gyarawa saboda kaza amma ma dama ba wannan kawai haka ajiye ko dan a ga iya namu ana irin wannan wani attajiri ya mutu ka ajiye a ce baban mu hobe da jama'a saboda alhaji wani da ya mutu an yi taro saboda su awam kamar su abin da ma ya zama ma yanzu mu kamar wani aka a cikin amma wani kayan jama'a mutumin da ya samu ai ya hawa ya huta wannan dandazon jama'a ai billahi azim in mutanen duniya gabaki ɗaya ina tabbata suka haɗu suka ba sallah gaba ɗaya tattara ma in duniya su ma sallah Allah ba kai ba aiki da kyau ba abinda za ta kara ba in dai har ibn salul manzala sallallahu alaihi wasallam ya mishi kalla ya mishi addu'a ta musamman ya cire riga ya bashi akai amma da yake fatta da kyau tsakanin shi da Allah wannan duk bai amfane shi ba to kawai kai da kyau wal tanzur nafsu ma qaddama li ghad kawai mu tsaya malaika kowa ya kunkutar da kanshi amma ka ce ka ai insha in dai na mutu ku gaya ma dai kwamitin mu na yan agaji ku gaya kaga ko yan agajin mu ma wajen dubu ko su ma suka mun sallah ai kawai an kare wallahi ba da ganin ba take kurin mu yi da kyan mu ni abin da kyan mu shine ka gyara ta kawai in ya so wannan sora kuma duka doriya ce ka gani za su iya nema alhurma a ke ba su alhurma taka za su iya nema alhurma a ke ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya nema mushi ba alhurma ya mushi sallah sallah na musa ai shafa'a ce ka gani amma saboda shi ba ahalin shafa'a ba ne sai Allah bai ba ba manzo Allah sassan shafa'a saboda dole shafa'a sai ta cika sharri labud da zaman to akwai kenan idhnillah lil shafi shi wanda za a ce tan dole ya zaman to akwai imani ahalin shafa'a ne to to ibnu salul ba ahlin shafa'a bane mutum ne ya mutu yana aikata shirkiya kai bal adawa ma yake da da'awa ta iya da aka san rayuwar shi kawai ko kowa yake yana adawa da gaskiya ko kowa yake da abin da yake abin nan kawai yanzu da ya mutu shikenan dan kai ne uban tausayi sai ka zo ko a gaban kuma ka dinga cewa shi ho tauhidin ko ya ke da tauhidin da abin wa ya saka to kaga kawai ita gaskiya muna da rai ne za mu tsaya kanta mu ɗanɗanin ɗacinta mu gamu da izgilancinta mi ka za ta amana shi ne kuma sai zaman to ta mana amfani amma in duk ahalu sunnan duniya ga baki ɗaya ƙarshen tauhidi suka zo suka maka in dai ba ahalu shafa'a bane wallahi babu abin da zai amfani kawai sun yi sallar su su dai za a ba su kiratu amma kai kin ba ba su bace kan sai amma in kai ahalin ne sai aka samu mutane arba'in masu aƙida ta ga amfani aƙida to za a ba su ceton ka gani in kuma sun kai ɗari musulmi ko da ga su ga za a ba su ceton ka in kai ahalin wannan ne fadde mu ne ya ƙara gaira salika gaira salika in ba ta gari bace ƙalit sai ta ce ya wailaha kai canta saboda abu na shari kaga mutum ba zai jingina ba zuwa ga zuwa gare shi ya wailaha kai canta aina ya zahabu na biha ina ne za su nufa da ita gawa za ta rinda kururuwa ina ne za a nufa da ita ka gani ya su mahu sauta kullu shay'in duk abin da ka sani yana jin sautin ta daga halittun Allah danye ko busashe illa insa kawai sai bil adama amma duk abin da ka sani yana ji illa insa walau sami'ahu la sa'iqa inda za su ji mutane da aljanu la sa'iqa da sun mutu a sai shi ne mutum ya yi ƙarajin da yake na fitar rai ko mutum ya ja fara da kawai ran zai fita to saboda tsananin tsoro la sai ya tsada su mai su su da za ta kai su har zuwa ga mutuwa saboda ƙara da kururuwai da tashi hankalin da mutum yake kaga wanda yake nuna amfanin aiki mai kyau wanda dai duk wani uzurin da za a gabatar wa da wani uzuri ne ba gabatar mana ba babu wani uzurin da ba gabatar mana ba Allah ya turo manzanni ya sabkar da Qur'ani a haka kawai Allah zai turo tilin manzanni fiyayyu cikin halittun shi Allah ya aiko fiyayyen littafi annabi sana sai shekar 23 a zare tagobi na jihadi a yi ma annabi sana san kaza a mushi kaza a mushi kaza duk a jure dan saboda dai a tabbatar da wannan addinin dukkan wani aka turo manzanni don a nuna hanya a nuna aljanna a nuna wuta a nuna ma abin da a hirkinka in kai wannan abin wuta zai kai ka wannan kuma aljanna zai kai ka kuma duk a yi ta shan hamar wannan abin a yi ta gwagwarmaya ka yi biris ka ƙiji ko mutum sai ya mutu ya ce a maido shi duniya ai wanda ya iya wa laurin dole adu limanu hu'an kaga wanda ya yaƙi da gaskiya ya mutu akan wannan ko in ya nema a maido shi ko an maido shi ma sai ya ƙara tunkirewa ya koma kan wancan ke Allah kare mu wannan yana nuna kenan tarjama babi din asali maza su suke daukan gawa mata ba su rake gawa balantana su dauki gawa kuma abin da yafi a dauki gawa a kahudu kuma a dinga baki baki wanne ya karba wanne ya karba wanne ya karba haka shine abin da yafi amma yace Sheikh Nasir Albani ce kaleka da abin ya zamanto an saba da shi dan guri tsakanin makwantai da gurin kawai sai ya dora a mota ga shi babu nisa amma mai maki a ɗauka kawai sai a ɗora a mota saboda an riga sun zuni abin an saba saboda koyi da waɗance ce asali wanda ba musulmi ba su aka sani da wannan saboda haka ɗauka a mota sa shaguli ne da waɗanda ka san aikin aiki ne shi yasa sunna wa aiki ce dole sai an yi aikin da aka yi kuma sai an ci gaba da dinga yin ayyuka kana iya yin wasiya ku ce gashi da za a mata إمام البخاري أمام يتاشي باب قول الميت وهو على الجنا وهو على الجنازة فدم mamaci yana sama kadan gawa kaddimuni kaddimuni gawa da za ta dinga magana tana sama makara sai kuma babu kalamul mayyit ala aljanaza ala aljanaza maganar mamaci a lokacin da yake kan jinaza yake sama makara babu sur'a bil jinaza sai kuma gaggautawa bil janazati da kuma da gawa in an dauki gawa jinaza mamaci to a dinga sauri kar ya zama to a dinga tahiya sanne-sanne tun da dama asali ne a ɗauke shi a kafa a yi tattaki a kafa to a ƙawon kuma sai a dinga sauri saɓanin yadda za ka ga waɗansu masu zurfafawa kuma akwai wasu yankuna da za ka ga a wasu garuruwa an ɗauko gawai kuma sai a dinga tahiya ko ana takara ko ana hailala la ilaha illallah la ilaha illallah akwai garuruwan da zaka ga wannan ka gani kamar irin kano mutanen koki da wannan sun dauko ko aka nan ma ba kona eh yan koki da zaka ga sun dauko ga wasu su kuma waɗannan suna hailala la ilaha illallah la ilaha ana ta abin to kaga duka wannan da ba ne da abin da wai sa باب السرعة بالجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة النبي صلى الله عليه وسلم كغنغا وتادا غاوا فينتقوا الصالحة إن غرتت ياتي فخير تقدمونها إليه وترى أكا وتي دا غاوا من الله صلى الله عليه وسلم يتي مستريم ومستراه منه wanda ya huta da wanda an huta daga gare shi yace mumini duk lokacin da aka karɓi shi ya huta daga wahalhalun duniya tashin hankalin duniya saboda a duniya su yi ne mumin wajen na karkata wanda yake kafiri kuma duk lokacin da aka karɓar shi shi kuma kenan dama duniya abin da ke shi ce aljanna shi ce sau da aka ya ƙare da jin daɗi tun daga wannan lokaci mumini wannan shiɗa ta na shiɗa wanda yake kuma kafiri ko fasiki wannan zai ati harka shi kuma za su musge ne su fincike ra kaga bambanci tun daga nan to wannan duka yana nuna amfanin kenan saliha aiki na gari in kai rayuwa a duniya man amila salihan min zakana an sa falalu innahu hayatan tayyiba a duniya zaka yi hayatan tayyiba rayuwa mai dadi babu wata rayuwa kamar rayuwa ta ahli dini kuma duk masu addini masu bautar Allah sun san wannan babu wata ni'ima saboda ni'ima ta wannan kai ka taba shiga wata damuwa kai sallah ko ka dauko qur'ani ko kai kaza ka je abin yana tukowa da wannan asara nawa masu imani suke amma ka dauki duniyar kafirai kullun suna rataye kansu wani budurwar shi bata arme shi ba wani kare arziki wani kaza kawai sai a sami ya kashe kanshi ya sha fiya fiya ya yi kaza ya kashe kanshi da kungiyoyin ma da za su gaya ma ma tsarayin da za ka baka kashe kanka so da babu karfin imani amma mu duk musibar da ta zo mana kaga muna da wani karfin halin da muna iya tattara kaga to in kana aiki nagar a duniya za ka yi hayatan tsayiba a hayatan duniya duk yadda kake ga masu imani wai ana ga mu ne talaka mu ne kaza mu ne kaza duk ka ɗauko mafi talauci a cikin musulmi mafi ƙarshen shan wahala mafi ƙarshen shan wahala in mai imani ne ka bujiro mishi da duniya ka ce gaba ɗaya ga duniya da mulkinta da dukiyarta da gwalagwalanta gaba ɗaya amma abin da kake so ya yi radda kallon ta ma'ai shi wai kowa shan wahala ba amma zai kalle ta ma ko kallon ta ba zai ba kalle kamar waɗanda ake ga ƙarshen wanda suke cikin ni'ima irin su waisan kanna sayyidin tabi'ina kaga da sayyidina umar ce sai ce a bar ni dai fi ghabara'in nas cikin butubutun mutane wanda ba kowa ba lafi san wannan saboda inna ma yuhibbu al-abd al-taqiy al-khafiy al-naqiy Allah yana son bawa wanda yake koyayye ba wai wani mashhuri ba ko mai neman shuhura mai tsoron Allah wanda yake koyayye mai tsoron Allah wanda yake tacacce mai karkataccen zuciya to in kai aiki mai kyau falalu ya nau hayatan tayyiba kaga a duniya za ka yi rayuwa tsayyib za ka bar duniya kana tsayyib barzak rayuwa tsayyib mashar tsayyib sau da ƙarshe gidan tsayyibi ne zai zama toka shi amma duk inda mutum bai ba mai kyau man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishan tatanka wala shiru min kuma ba ruwan Allah Allah sa duk duniya kai kai kowa dan wahala in baka bi Allah ba za ka yi rayuwa mai kumci a duniya mai kunci a barzas mai kunci kuma a kiyama Allah kare to dan Allah ya zai zaban ma kanshi wannan kashi ka gani wannan yake nuna ma tsada ibada da kuma riba wannan a duniyan babu wani mai addini da zai ce ma inda za ka ɗauko zuciyar masu bin Allah ka kwatanta da zuciyar wanda bisu bin Allah da ka sha mamaki ka ga mutum wani wani malami yana faɗin wani malamin mai yana faɗi ya ce wani malamin shi don sun tashi da karatu can sun je can da ƙarshe kuma sai ya kira shi yake yi mishi karatu ya ce yake ce mishi wani ya ce tun da nake ban taɓa mallakan dubu goma tawa ba ya ce ban taɓa mallakan dubu goma tun da nake ya ce ban taɓa mallakan dubu goma a turmus a ce tawa ce a dubbala dubu goma amma ya ce a lokacin yana zuwa makarantu sun kai hudu ya je can ya je can ya je can ɗaukan karatu haka da shi a kwance idza kunta fi dunya za qalu umman anta wa maliku dunya sawa in kana da kana kai da wanda yake mallakar duniya duk ɗaya ne ba wanda ya sanya ake ciki kana lahiya lau kawai wani ma zai zo ce da Allah taimaka min da ramce sau da yana ga godiyar Allah shi tunani yake wani ma ɗurin kuɗin bala'i ne gare ka to ka zama to kana da wannan abin saboda wani mamaki da kawai ya ganka kana annashuwa kana dariya kai wani wanda kaga kawai wani babban samu ne wannan murmushin saboda akwai abdul dinar shi kuma da abdul dinar ta isa in kana neman wahalalle annabi sai ce ta isa abdul dinar wa dirham wal qatifatu wal khamisa in watiya radiya wa illam yuta lam yarda in kana neman wahalalle bawon duniya to me zaka wahalar da kanka shin dama zaka mutu ne baka cinye arzikinka ba ka gani zaka mutu ne baka ce ko kuma kwawo kare da neman ka da kaza zai sa ka samu to kaga ba wahalalle kamar wanda dukiya ko sana'a ko kasuwanci ko aiki zai shagala da shayar da nafilakum amwalukum wa la'ulakum an dhikrillah wa yantaku suwa zalika fa sharru tadawnu an riqabikum in kuma jishiyar wannan ce sharri ne za ku dauke daga wuyan ku dan me zaka ka sharri ka dinkime shi wannan yake nuna sharri ne sake shi in har gawa aka ce sharri ne za ku sabke ma kanku kenan sharri ne sake shi karka kaka ajiye shari karka kaka dingine shari wannan kuskure sau da aka kenan alkhairi kaddamar da gawa babu fadlin tuba'il jana'iz baban da yake nuna karanta da mu fadla na raka gawa babu fadlin tuba'il jana'iz baban da zai karanta da mu fadlan da take tattare da rake gawa an ibn umar radiyallahu anhu ma annahu qila la anna ba hurayra yaqul man tabi'a janaza fa lahu qiran fa qala akthar abu hurayra alaina فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة daga ibn umar Allah kare da gare shi annahu qila lahu an ce ma ibn umar anna ba hurera ya kul abu hurera na ce man tabi'a janaza farahu iraqu duk wanda ya rake gawa yana da wani yanki wanda yake na iraqu wanda yake na lada faqala sai ce aksara abu huraira alaina ibn umar sai ce abu huraira ba ya yawaita karantar da mu rawaito mana hadisai daga da abu huraira da ibn umar a ƙara ne ɓangaren zamanta wasu 'yan makarantar masu Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ɓangaren tsahin ɗalibai da kuma misali sabbin ɗalibai kaga abu huraira shi kuma gabe ke ibn umar gabe ke ibn umar saboda kaga abu huraira ya lazumci manzana su san shekara hudun da shi bai je kasuwa ba bai je garka bai je kaza ba kawai yana zamne bakin abin da ya rike mai cikin shi an kare su kuma tsora muhajirun suna zuwa kasuwancinsu ansar suna shagaltuwa da garaki shi kuma abu huraira nan gure ta to kaga da mutumin da shi kullun yana nan da waɗanda suke 'yan kasuwa rabi da rabi ya za ka ce karatu ya zo daya abu huraira kuma manzana san sanar tara ya ce wane ne zai shimfiɗa hiramun shi mushi addu'a duk abin da ya ji ba zai mance ba abu huraira a janar sarasa yayya wannan ya yi haka yayya wannan ya haka sai ya rike ya ce daga shi bai manta duk abin da ya ji ka gani to kaga shi har da shi mu'ujiza ce kuma addu'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira an yazo da darkau muraji'a yake shi sama in ya kwanta ya cika dare yana karatu ba iya tashi ya wuce sai ce ausani khalili salasan bi salatin ba daɗina nan sai ya mun wasu abubuwa guda uku ka gani sai ya ta salasta ayyamin kulli sha duk wata dinga azumi uku saboda kama kullum ina azumi ne wa salatu duha ya mun wasu salatu duha kar in yi wasa da ita saboda raka'a biyuwa kamar gaba 360 duk kai sadaka wa yuzu min zalika raka'a ta duha wa an utar qabla an ala kuma in yutare na ka kwanta ka san kana cika dare kana karatu kai yutarin ka balle dan cika dare a majalisa kai gabaki dai sai karnuka sun fara haushi a watsi ka sa a majalisar akwai majalisar da haushin karnuka yake watsa ta ka gari sai in kaga an watsi an fara ja haushin karnuka karnuka sun ce kuda ku shiga gida to shine wani lokacin gani barayi sun fara sintiri suna ga kun bata kun tsare musu abin nan kawai ku yi ku tafiya ku bi shagali gani to a lokacin ne kuma za a watsi ka je ka ga kwanta zakara ma hi ga kokari gani akwai wanda zakara ma hi shi kokari to kaga in ka san kai wannan ne ka dinga wutarin ka tun a masallaci kaka ce ai karshen dare ya yi ka zo kullum maka wutari ka gani ka je a mutu ka tarra ɗalibanka ka ga ɗalibanka a jannatar firdausi kai kuma a ƙasa ka ga an ji kumya mala ya ƙasa ya ɗalibai a jannatar firdaus a ce haka yanzu to ai abin da kake wani nan mana nan mu shi ne kama aljanna ce to ka gani ko ina gaya muku wallahi kawai farilla ce muke shan mamari haka nan to kaga ba na ba ka so da sai ne akbar alaina abu huraira fa saddaqat aisha abu huraira to yanzu da abu huraira ya ji wannan sai na mura sau da wani tun kwa lokacin sai na abu huraira yana na ake kalubalanta shi akan cewa shi waya yau tarautu hadisi tun iya raye ma ya ji wannan abu shi sa mazala sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya ce Allah ka so abu huraira ka so yadda shi zuwa ga mutane kuma ya ce ba wanda zai je sai ya so me yasa annabi sallallahu sai wannan saboda abu huraira ma'abucin ilimi duk ma'abucin ilimi kuma zaka samu da koyi hazara da wannan tattalin shi kuma tare da hakan ma akwai ta hadisin da abu hurairah ke shiru ya ce hadisin domin rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kiyaye burgami biyu ba san su ado ma ɗayan na yaɗa shi na karanta wa amma da asar fala ba san su la kutiya hadal bid'u ɗayan inda zan yaɗa shi da an yanke wannan mukushin na hadisai na fitina ta kiyayewa ce sai aka gane yana ce allahumma inni a'udhu bika min ra'sa sitin wa imaratu subyan Allah ka kare ni ne kar rayuwar mu ta kai shekara 60 Allah kare mu daga shugabancin yara Allah kare mu daga shugabancin yara ta san magabata suna neman kare babu tashi hankali kamar a ce duk sa'anninka sun kare a barka cikin yara duk sa'anninka sun kare ka wanga ka wanga kawai yara sai ta kirta matsiya in kai malami ne kai ta ganin abubuwa a ce ma baka da baka da tajiri kai fa kan nada sunna fa kai goyi ya ce kai ka san malam matsalar babu sifat babu sifat ba sifat akwai magana ba na hawo baka karata kuma shi ya koya musu sunna ce kai ai ka san matsala ne yana yana da tasibo wai ka san shi ai matsala ba makharij ka san matsala ma da makharij da makharij sifat ka san karatun ne ba ba ba shi kuma aka auna sunnar da yake dabbakawa da tasu shi yana dabbaka sunna dubu su kuma sunna ce ta bariki ka sa gwanda ma yana kotu sunna kamar wani bagida je ma ke kamar ka akwai kayi wannan an kuce da wannan mutsakin ku za a sallah ne yadda jallabiya da wani rawanin sai ka shi abin kawai da yan rigar kawa da wadan turafi da yan kira bet ɗin kabilu da kan sallah ce ayyabon daga karatun ne ka gani to kaga shi waya yi su abin da ke to ba tashi hankali kamar a barka da wata abu wurin da sai ke cewa imaratu sibiyan saboda akwai lokacin da anas bin malik da ya rasu hajjaji in ba da in ba da abdulmalik bayar fatattaki hajjashi kawai hotsi ya dinga wa ya unes yawon ma kaza yawon ma wani yawon ma wani yawon ma wani ma yau ya dinga zano mushi kamar kama mutum tasgiri maka ce dan wani ya ma'anas shi ke sai rubuta ta tara aika ya ce hajjaji ya ci mutunci na ni ko ba ahalin ya ci mutunci na ba ne ya mun kaza ya mun kaza ya tage ya rubuta sika ne ya ce kai amshi hau gurbi kai gaugawa ka je ka kai ma anas wannan wasiƙar kai kuma kai sauri ka kai ma hajjaji ya rubuta ma anas ya ce na aika ma hajjaji takarda in har ɗan sako na ya je mishi hajjaji zai yi maka biyayya sama da yadda yake katana takalmin shi take mishi katana takalmin ka take mishi biyayya ya rubuta ma hajjaji ya ce ina kai ina anas bin malik mutumin da ya ma manzara sassan hidima shekara goma shin don mun ɗauko ka iyayenka su suka dinga ma iyayen anas bauta don mun ɗauko ka a bawa mun mai da kaida mun maka kaza mun naɗa ka shi ne ka huce iyaka ka huce matsakinka ya ce in ba ka huta daga sha'anin shi wai na je na tsatsiye ka irin da ake tsatsiye ka sai na ma kaza sai na yin kaza sai daga nan gurin hajjar sai ke mushi daɗin baki kaza kaza kaza kaza wallahi anas ka san baka gane da yake ta mushi daɗin baki da shaida da abin nan saboda su sun san daraja sabon mutane to abu huraira shine sai yake neman karin Allah daga imaratu sujja saboda babu tashi hankali kamar a cikin hannun yara ko a mulki ko a kaza shi yasa in dai kai ibada ka kai abin da kai kai zamanin ka kawai Allahumma annabtani in ka dace mafatar kawai ka tafi kamar sura su wasu kawai kai kokari kai aikinka da zamanin ka ya wuce kawai ka kai shi kenan kamar masu yi siya in ba haka ba kuma ɓacin rai sai ya ishe ka sau da haka sai aisha fasadaka da aisha abu hurera wannan kuma yana nuna in wani malami aka samu matsala wani ya ce kaji ana cewa na yana ce kaza sai aka zo aka tambaye ka wai wani malami malama kaka ce kayan Allah rabu da su jahilai kawai ka san ba fa fahimta abin ba ba ma ba su hasan sunna ba ma kaga aisha nan sai ta ce ai sadaka ta gaskata abu hurairah ta ce kware fa abin da ya faɗi ya kuma su masu kalubalanta abu hurairah cewa yana yawaita in ka ɗauko a cikin kutubu sita gabaki ɗaya hadisan da abu hurairah ya kaɗe ta su hadisi takwas duk hadisin da abu hurairah ya rawaito wani sahabin ya yi musharaka da shi wajen rawaito shi kaga kenan kawai wanda zaka je da su ka abu hurairah sun da ce kawai bai yi aiki ba amma ka ce akai ai hadisi abu irin su abu rayya da suke ta cin su ce abin nan to in dai ka ce to aisha ma ta rawaito shi wani ma hadisin da shi kaɗai kaɗai ta duka hadisai ta kusa kenan sai ta fasada ya kala sami ta rasulun sai ƙul ya ce na ji annabi sallallahu alaihi yana cewa fa qala ibn umar radiyallahu anhu sai ibn umar ya ce laqad faratna fi qarabiqa kathira ce kam amma ku lalle mun yi sakaki cikin yankunan lada masu yawa mu sai mu ma gawa sallah ba mu rakawa kaga mun yi sakaki a ta sallah da masu yawa mun dora kuma uzuri ruwan da ya cin mana amma yanayi ne wanda ke na damuna alkhairi ne kuma ruwan dama ba komai bane da yake hana mafi yawa ma matasa ne kuma gaba ma za su je su kafa majalisa da fada kai suna insha Allah alkhairi ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم حبب الينا دين ولا زين في قلوبنا كريمين وصدق وصدق ولسانا دعونا من الراشدين اللهم لا نسال الجنه ولا نستجير بك من النار اللهم لا نسالك الجنه ولا نستجير بك من النار اللهم لا نسالك الجنه ولا نستجير بك من النار اللهم اصلنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
آمين